بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan safiya ta talata safiyar biyar ga watan rabi'u thani hijira na da alif 436 daidai da uku kenan ga ainihin wato watan ɗaya. 2016 miladiya a 2017 miladiya insha Allah ta'ala zamu ci gaba da darasi a littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha wallafar fadilatu shaykh abu abdullah muhammad ibn sa'id al-islam Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi malam muna nan a babin da yake mana bayani dangane da ainihin wato abin da ya shafi ainihin wato sihiri cewa sihiri yana daga cikin abubuwan da ke warware kalmar la ilaha illallahu ga ainihin wato musulmi a duk lokacin da aka sami ainihin wato ɗaya daga cikin bayan Allah ya kama hanya ta sihiri to ya kama hanya ce ta ainihin wato bata hanya ce ta yahudawa wanda ake amfani da shaidanu na aljanu wajen ainihin wato kawo matsala a tsakankanin mutane wajen raba tsakanin miji da mata ko raba uwa da ɗanta ko raba wani daga cikin masoyansa ko abokanan kasuwancinsa ko wani abu makamancin wannan ko kuma ƙudurta cewa wani abu daga cikin ababen da za a ƙudurta zai kawo wani amfani ko a sa wata mace ta mallake mijinta ko miji ya mallake matarsa saboda dukiyanta ko saboda dukiyarsa ko wani makamacin waɗannan a je mun fara bayani dangane da ainihin wato wannan babi din a inda ma zai mana bayani akan cewa sihiri dai kala biyu ne akwai asarfu da kuma al'ataf inda ma zai mana bayani cewa sarfu shine sihirin da ake yi da manufar a hana wani aikata wani aikin alkhairi ko kuma a kore mutum daga wani masoyinsa ko a raba tsakanin mata da mijinta ko a raba miji tsakanin shi da matansa ko a raba tsakanin uwa da ɗanta ko a raba tsakanin aboki da aboki ko a raba tsakanin ainihin wato abokanan kasuwanci da ce kasuwanci tare kowanne wannan yana shiga ƙarƙashin ainihin wato asarf sannan ma yana ce akwai kuma al'ataf shine sihirin haɗawa misali a sanya wani mutum ya so wata ko a sanya wata ta so wani ta hanyar kulle wani sihiri wanda za a yi amfani da imare tozari ne imare huda ne imare wani kullin magani ne imare gashin ɗaya daga cikinsu za a je a samu ko tufafinsa ko takalminsa ko wani daga cikin abubuwan da yake amfani da shi wajen ainihin wato kulle irin wannan sihiri ɗin kuma mun yi bayani dangane da ainihin wato wannan yau za mu tashi inda malam ya fara kawo mana ayar da ke nuna cewa dukkanin mai yin sihiri to kafiri ne ya kafirta babu shi babu addinin musulunci Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ka tsare mu daga sharri da kuma makircin masu tsafi qala subhana Allah madaukakin sarki wanda sarki ya tabbatar masa ya ce وما كفر سليمان النبي سليمان عليه السلام بكافر تبا ولكن الشياطين كفروا sai dai shaidanu su ne suka kafirta yu'allimuna nasa sihra suna karantar da mutane tsafi wa ma unzila ala almalakaini bi babila da abin nan da aka saukar ga mala'ikun nan guda biyu a garin babila haruta wa marut su ne haruta da maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba sa karantar da kowa wannan sihiri din hatta ya kula har sai sun ce da shi inna ma nahnu fitnatun fala takfur ka sani kadai mu dinnan fitina ce kada ka kafirta da wannan malamai suka ce to kenan duk wanda ya koyi aikin tsafi yayi ne ya kafirta kuma ya aikata aikin kafirci da nassin alqur'ani domin cewa suke mu da kake gani fitina ne kada ka kafirta kenan da zaran mutum ya aikata aiki irin na sihiri to kai tsaye wannan mutum zai kafirta jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdullah dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda abdullah dan mas'ud yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata shirkun lallai dukkanin ainihin wato arruqa shine dukkanin wani surkulle da zaka ji ana karantawa wanda ba shi da asali ko tushe a shari'a wattama'ima da laya ko kambu ko wani abu makamancin abin da ake kullawa a rataya a hannu ko a sa a kafada ko a sa ainihin wato a kunguru ko a sa a kafa ko wani abu dukkan dai abin da za a makala shi a jiki shine attamai dukkanin wani guru ko laya wattiwala da kuma attiwala tiwala shi kuma wani magani ne wanda mata suke amfani da shi domin mijinsu ya so su da shi an gane ko dukkanin waɗannan manzon Allah ya ce shirkun gaba ɗaya waɗannan shirka ne in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan hadisin rawahu abu dawud wa ibn wa ibn majah وأحمد والطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني وأن حديثي دي إن قنتتشيني إمام أبي دا أبو داود دا ابن ماجه دا أحمد دا طبراني أسكي معجم الكبير دا أنهم واتو ابن حبان البستي دا إمام البيهقي كما إمام الحاكم النيسابوري ما إن قنت وأن حديثي imamu shamsuddin zahabi shi ma ya bi su wajen inganta wannan hadisin sannan imamu albani ya dace da su wajen inganta wannan hadisi allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki ɗaya sai malam zai mana fashin baki game da waɗannan ababe da muka lissafa sai malam ya ce warruqa abinda ake nufi da arruqa a cikin wannan hadisi fi hadha alhadith hiya arruqa almamnu'a shine ruqan da aka hana akwai rukuyan da aka hana akwai kuma wacce ba a hana ba wanda shari'a ta yarda da shi ina fata an gane wannan akwai wanda kawai ash-shu'uzat zaka dinga jin shi boka ko wanda aka wakilta game da wannan tsafin ko wani abu makamancin wannan zaka ga yana faɗin wasu maganganu da wasu surkulle waɗanda ainihin wato ba a ganewa kuma ba a fahimtar irin waɗannan maganganun da yake faɗa an gane wannan ko su ne al-mamnu'a وهي كل ما فيه استعاذة بالجن shine dukkanin abin da ake kullawa domin neman ainihin wato neman kariya daga wajen wani shaidanin aljani aw la yafhamu ma'anaha ko dukkanin wani zance da ba a ainihin wato fahimtar ma'anar shi dan duk lokacin da aka je wajen wani boka ko wajen wani daga cikin irin waɗannan mutane zaka tadda cewa ainihin wato ba a gane irin abubuwan da suke faɗa haka ne ko su kaɗai ke fahimtar irin yaren da suke yi jama'a an gane wannan shine abin da ake nufi da ainihin wato arruqa ainihin wato wannan hadisi sai mali ya cigaba da cewa wattama'im abin da kira suna at-tama'imu sai ce jam'u tamima jam'i na tamima wa hiya kharazatun kanat al-arabu tu'alliquha ala auladiha shine dukkanin wata laya ko wani kullin abu da za a nannaɗe shi a jikin wata takarda ko a jikin wani abu waɗanda larabawa ke kullawa su rataya wa ‘ya'yayensu an gane wannan ko yattaquna biha al'aina da cewa wannan abin da suka kulla suka rataya zai ba su kariya ga barin ainihin wato kambun baka zai kare su daga ainihin wato kambun baka ya same su su waɗannan yara da bi za'amihim amma ariya wasu an gane ko ariya wasu cewa wannan abin zai taimaka musu fa abtalaha shar'u amma sai shari'ar musulunci ta zo ta ɓata wannan abin cewa yin wannan haramun wata rana abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara mishi yadda ya shigo gidansa sai ya zo ya samu matar shi ta rataya wani yaro irin wannan abin irin wannan layin ko wannan abin da ake makalawa yara a wuya ta ce da ta ma haka me wannan kuma ta ce ai na sa ne domin ya samu kariya daga zazzabi da kuma ainihin wato kambun baka abdullahi dan mas'udin sai ya sanya hannunsa sai ya ainihin wato yage sai ya yage wannan layin da ke jikin ainihin wato wuyan ɗansa يجي إن أهل عبد الله بن مسعود غني عن الشرك أغنياء عن الشرك للي إيالين جدا عبد الله بن مسعود سنفكر من شركة يجي أيا إشيكي إذا ذاكي وعيك ما قيني كتشي دشي ربا آه كتشي دشي اشف رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما ki ya ishe ki faɗi wannan maganar ki ce ya ubangijin mutane ka ba wannan yaro lafiya ka tafiyar da wannan cuta ka warkar ya Allah kai ne mai warkarwa domin babu wata waraka sai warakanka warakar da ainihin wato ba ta barin ragowan cuta a jikin ɗan adam jama'a an gane wannan ko wannan shine abin da abdullahi ɗan mas'udin ya ainihin wato aikata wattiwalatu abin da kira suna attiwala mala ce bi kasir ta'i wa fathil wawu ta hanyar yi wa wannan ta'un din ainihin wato kasara a ciki na attiwala an gane wannan ko jama'a da yi wa ainihin wato wawun din fataha wa hiya kharazatun shi kuma wannan wani irin dan kulli ne wanda ainihin wato mata ke amfani da shi ko kuma dan kullin wani igiya an gane wannan ko ko kuma ainihin wato dukkanin wani magani da za a yi amfani da shi wajen ainihin wato ƙoƙarin mace ta nemi soyayya a wurin mijinta ba ta hanyar da shari'a ta ainihin wato yadda da ita ba jama'a an gane wannan ko shi ne mala ya ce hiya darbun min sihiri wani abu ne wani nau'i na sihiri wanda ake kullawa wa huwa alladhi yuhabbibu almar'ata ila zawjiha shine abin da ke sa miji ya ji yana matuƙar ƙaunin matan shi wa yuhayyijuha kuma ma har yana ainihin wato jin tsoronta jama'a an gane wannan ko haka zaka samu ainihin wato irin wannan abin jama'a yana faruwa da yawa a cikin society din mu a cikin al'ummar mu wannan abin ya riga ya zama ruwan dare mata suna ganin cewa wai su mazan su mugaye ne saboda haka sai an yi amfani da irin waɗannan magungunan tukuna an mallake su sannan za a samu zaman lafiya ko za a samu kwanciyar hankali sai mace ta kasa yin haƙuri ta kama hanya ta tafi wajen boka da sunan ainihin wato boka ya mata magani ko ya taimaka mata domin mijinta ya ji cewa yana matuƙar ƙaunarta kuma yana santa jama'a dukkanin waɗannan ababe haramun ne shari'ar musulunci ta yi hani ga barin aikata irin waɗannan al'amura kuma da shi bokan da ya tsafin da wanda da wacce ta ji aka yi mata tsafin dukkan sun kafirta domin ka'ida kenan ka'ida sihiri kenan da wanda aka yi wa da wanda ya yi gaba ɗayansu sun bar musulunci gaba ɗaya kai ko da mutum ya je wajen bokan ma amma bai yarda da abin da bokan kuma ya faɗa ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a karɓi sallan kwana arba'in ba da gare shi sai ya yi kwana arba'in yana yin sallah Allah baya karɓan wannan sallan Allah baya santa kuma dole yayi to kaga wannan hukuma ce bisa kaddarawa sai a waye gari mutun ya mutu a wannan halin halin da Allah ta'ala yake fushi da shi baya karban wata ibada daga gare shi kai tunani yaya al'amarin wannan bawan zai kasance jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a kun ji don haka yana da kyau jama'a mu kiyaye wannan domin al'amarin abin da ya shafi jama'a sihiri babban al'amari ne babban al'amari ne wanda ya kamata dukkanin mu yi ƙoƙari wajen ainihin wato ƙauracewa malamai kuma su tashi su dinga yin karatu da kuma yin nasiha ga ainihin wato masu aikata irin wannan aiki domin irin wannan aikin kai tsaye jama'a yana ɓata ainihin wato al'umma yana kawo barna a cikin al'umma domin duk lokacin da kaji an ce wani yaro ya bata ko an ga wani yaro an cire masa kai ko an cire masa kafa ko an cire masa gabansa ko ainihin wato an cire masa me sunan shi an cire masa ido ko mace an cire mata nono an kwakule mata gaba ko an yanki wani abu daga jikinta to jama'a ba wani ya sa kai wannan aikin ba boka ne ka sani boka ne wanda kuma ƙila ma idan kana so ka ainihin wato fahimci asalin abin da ya shafi ainihin wato hukuncin sihiri a musulunci akwai maganganun malamai da yawa waɗanda suka zo suna ƙoƙarin yin bayanai dangane da abin da ya shafi hukuncin tsafi a musulunci akwai littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashrar wallafar wahid bin abdulsalami bali ɗaya daga cikin zakakuran malaman sunna ya zauna ya rubuta wannan littafi allah maɗaukakin saki ya saka mishi da alkhairi don haka bari ku ji maganar da imamu malik ya yi amma bari mu yi ƙoƙarin ƙarƙare wannan babin tukuna gabanin mu shiga wannan bayanin insha Allah ta'ala sai malik ya shiga da cewa wasihru mutahaqqiqun wujudu shi fa sihiri ko tsafi wani abu ne wanda samuwan shi abu ne tabbatacce a shari'ar musulunci an gane wannan ko jama'a saboda alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama gaba ɗayansu sun zo suna bayani dangane da abin da ya shafi ainihin wato hukuncin sihiri gaba ɗaya da kuma cewa lallai sihirin nan gaskiya ne wa ta'thiruhu musadafatul qadri al-kauni tasirinsa kuma yana dacewa ne da kaddaran da dama Allah ta'ala ya kaddara faruwar wannan abu jama'a ina fata an gane shi ya sama ƙwaƙani ya ce wa mahun bi ɗori na bihi min ahadin illa bi ibnillah kama ƙwada ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa fa ya ta'allamu na minhuma ma yi farriƙu na bihi bainal mar'i wa zauje suna koya daga wajen waɗannan mala'iku guda biyu irin abin da ake raba tsakanin miji da matarsa. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله باسا إيا تشوتر دواني دوانا سهر سيدمي سيد إذن الله كو سيدا الله ملوك كنسكي يا قدر تشيوا wannan sihirin zai ainihin wato yi tasiri wajen ainihin wato haramta wa mutum matarsa ko wani abu makamancin wannan jama'a ina fata an fahimta Allah ta'ala ka tsare mana imanu don haka haka ainihin wato wannan aya ta alƙur'ani ta yi mana bayani an gane ko sai malam ya ce kuma wata afiyaru sihiri thabitun la yunkiruhu illa mukabirun aw kafirun bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce kuma tasirin da sihiri yake yi a jikin ɗan adam mummunan tasiri da yake yi wajen haddasa wa ɗan adam wata matsala a tare da shi wannan wani abu ne tabbatacce babu wanda zai yi musun samuwan wannan sai wanda yake mutum mai girman kai ko kuma wanda ya kafircewa abin da Allah maɗaukake sarki ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa amma sahiru amma shi matsafi ku ji fa'amma sa'iru amma shi matsafi wanda ke yin tsafi boka ko ɗan duba ko wani abu makamancin haka فإن كان سحره مما يتلقى من الشيا... عن الشياطين إذا سحر ديكي لقاف ديكي يا زمينا أنفاني لشيطان الجنون وجن أي وتدونا أيكم كما نصت عليه آية البقرة كما يد آية صوت البقرة تي بياني فهو كافر تو wannan jama'a kafiri ne kai tsaye an gane wannan ko ya kafirta babu shi babu addinin musulunci لقوله تعالى سبو لفن ألا مدوكي لك تشوا وما يعلمان من أحد باسا كويا وكوا كوم باسا كويا وكوا wannan sihiri wannan tsafi hatta ya kula har sai sun ce da shi inna ma nahnu fitnatun fala takfur ka sani kadai mu dai fitina ce kada ka kafirta an gane ko فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه sai su koyar da su sai su koya daga wajensu irin abin da ake raba tsakanin miji da matarsa wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah kuma su ba za su iya cutar da su komai ba sai ba sa iya cutar da kowa ko ɗaya daga cikin mutane da wannan tsafin nasu sai da izinin Allah ma'ana sihiri yana tasiri amma sai da izinin Allah yake yin tasiri an gane wannan ko jama'a amma dai kuma yana yin tasiri ne an gane wannan ko jama'a sai Allah ya ce wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum su masu koyan tsafi suna koyan abin da zai cutar da su ne ba zai amfana da su komi ba walaqad alimu laman ishtarahu hakika wanda ya sayi tsafi da kuɗinsa sa ko ya je ya koyi wannan mummunan aiki ya san cewa malahu fil akhirati min khalaqin ba shi da wani rabo a gidan lahira ma'ana shi wuta za shi ba shi da rabo a gidan aljanna wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum tir da abin da suka saya wa kawunan su abin da suka saya wa kansu yayi muni kware da gaske law kanu ya'lamuna amma da sun kasance suna sanin haka kenan suna aikatawa ne saboda ainihin wato son zuciya kamar da muka yi bayani a baya domin duk wanda kaga ya dauki irin wannan hanya jama'a yana yi ne kawai domin me domin ainihin wato son zuciya har gobe ka je kasuwanni zaka tada cewa akwai littafi da ake sayarwa na ainihin wato tsafaci tsafaci kuma lokacin da muke karatu a littafin wasiqatul ikhwan na kawo mana wasu daga cikin littafai da wasu malamai da wasu ainihin tobokaye suka rubuta da sunan cewa littafin koyon tsafi suna na hana yau ana sayar a kano in kaje kasuwa kurmi da sauran wurare zaka tada cewa ana sayar da irin wajen littafin an gane wannan ko Allah ta'ala ka sayar mana imani dan haka malaki fa ta'allumu sihri wa ta'limuhu kufrun billahi azza wa jalla to jama'a kun ji koyan tsafi da koyar da tsafi da wanda ya koya da wanda ya koyar mala yace kufrun billahi azza wa jalla wannan kafircewa Allah madaukakin sarki ne mabuwayi madaukaki idan da wanda ya koya da wanda aka koyar jama'a gaba ɗaya su kafirai ne sun kafirta babu su babu addini musulunci wa huwa naw'un min anwa'ir ridda wannan nau'i ne ga nau'o'in ridda fasahiru shi matsafi idan kana musliman idan ya kasance musulmi ne ya zanto musulmi sun masahara sannan ya yi tsafi fa innahu yartaddu an dinin islam to yana yin rinda yana barin addinin musulunci daga ko da yana sa babbar riga ya taho biya biya biya ana bin shi a baya ana ala gafarta malam to ku sani dai wannan ya riga ya rinda saboda mene asalin su dama matsafi ne matsafi ko babu wani alkhairi da yake da jama'a sai dai sharri domin mafiya yawan waɗanda ke zuwa wajen matsafa jama'a ba zuwa neman amfani ke mutane ba amfani ne su ga kawunansu amma kuma sharri ne ga wani jama'a an gane wannan aiko babu wani alkhairi jama'a tare da matsafi wadda yi qauluhu ta'ala dalilin da yasa za a kafirta wanda yake tsafi ko zai zama murtaddi ne ya yarda ya bi musulunci gashi nan Allah ta'ala ya ce wa ma yu'allimani min ahadi waɗancan masu koyar da tsafin ba sa koyar da kowa tsafin nan har sai sun ce hatta ya ƙula har sai sun ce inna ma na'am fitnatun fala takfur ka sani kadai mu dai fitina ce kada ka kafirta jama'a an gane wannan ku wa fi sihir istikhdamu shayatin a cikin yin tsafi kuma jama'a akwai yin amfani da shaidanin aljanu wal ta'alluq bihim da kuma rataya kai da al'amarin su shaidanin me wannan yake nufi jama'a abinda wannan yake nufi shine shi boka zai dogara da waɗannan shaidanin su za su rika zuwa suna aiwatar da wannan tsaface-tsaface da ainihin wato shi yake aiwatarwa shi kuma yana masa bauta an gane wannan ko dole sai ka samu akwai nau'i na bauta da yake musu imma dai ya zanto ne musu yanka suna shan jini imma ya rika ba su kuɗi imma dai ya rika ba su ainihin wato wani abu ko ya rika yaga alƙur'ani wani bokan ma sai ya sanya alƙur'anai guda biyu tsakankaninsa sannan zai kashi a cikin bayinsa wannan abin da zai shi da sa waɗannan shekaru su kusa kai masa ayyukan biyan bukata kuma wai wanda yi wannan kuma a ce wai musulmi wai saboda yana faɗin la ilaha illallah kuma ya zama musulmi saboda musulunci ya lalace ai mai yin wannan aikin baya jiran ma a ce masa shi kafiri ne jama'a ina fata an gane wannan baya jiran wani ya zo ya ce masa wannan wattaqarrubu ilaihim bima yuhibbunahu da kuma neman kusanci zuwa ga su waɗannan shedarin aljanu da abinda su shedarin aljanu suke so jama'a an gane wannan ko dole sai ka samu akwai wani abu da yake aiwatar musu domin ainihin wato a waye gari shin su aljanu suna masa ayyukan da suke masa wa fihi da'wa ilmi al-ghaib sannan jama'a cikin bokanci da duba da ainihin wato yin irin waɗannan ayyuka na shaidananci akwai da'awan sanin gaibu in mutum ya zaga ana faɗa mishi to daga wuri kaza kake sunan ka wani sunan mijinki wani kuma yana miki kaza ma ranar kaza ma kin je wuri kaza ranar kaza ma kin yi kaza ko kayi kaza ah wani ya aka ya sani to daga lokacin saboda an raina mishi wayo tun daga lokacin suka ya ruɗe to wallahi Allah shiga a yanzu lalle yanzu da ji inda aka zo wajen wajen wajen magani yanzu da ji cewa za a yi aiki tun da je kawai ina shiga ya ce mun da kaza kaza ka zo kuma ga kaza ga abin da ke damun kama ai tun daga nasan cewa ka wannan malamin ƙwararre ne a wannan bokan ne ka ce wannan kafirin domin malanta jama'a ba ta da alaƙa da sihiri malanta ba ta da alaƙa da tsafi dan malamin malamai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taba ji yayi tsafi an taba ji ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sun yi tsafi an gane wannan ko jama'a sun san cewa akwai bokaye a cikin su amma sun san hukuncin alqur'ani yayi aiko Allah ta'ala ka shiryar da mu dan haka a cikin bokanci jama'a akwai da'awan sanin gaibi da'awan sanin wani ilimi wanda Allah kaɗai ne yake mata da wanda ilimi nan a wurinsa wa da'wa musharakatin lahi fi zalika da kuma da'awan cewa su ma suna tarayya da Allah wajen sanin abubuwan da za su kasance ko daga cikin abubuwan da ke kasantuwa malam yace wa hadha kufrun wa dalal wannan gaba ɗayansa jama'a kafirci ne kuma ainihin wato ɓata ce Allah ta'ala ka kiyashe mu kenan jama'a mu fahimci cewa kafirci ne yin tsafi kuma bata ne yin tsafi dukkanin kuma wanda ya ɗauki wannan tsari na ainihin wato yin tsafi to kada ma ya jira wani ya zulci mishi ya yarda ya musulunci kai tsaye alkur'ani ya riga ya gama yin bayani akan wannan Allah ta'ala muna roƙonka ka tsare mu gabanin fadawa wannan tarko na ainihin wato tsaface tsaface da sauransu وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك كما tabbas hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwama sihiri da kuma yin shirka da Allah a wuri guda a cikin hadisi guda daya faqala sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ijtanibu sab'a al-mawbiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa an gane wannan ko manzon Allah ke ne yana mana wa'azi yana mana jawabi da ainihin wato jan kunni game da abin da ya kamata mu kauracewa yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci ababe guda bakwai masu halakarwa qalu ya rasulullah sabai kace ya manzon Allah wa ma hunna menene su waɗannan abubuwa ne waɗannan qala sai manzon Allah ya ce ashirku billah na farko shine yin shirka da Allah hada Allah da wani a wurin bauta wasihiru da kuma yin tsafi kun ga sai manzon Allah ya gwama shirka da mene da kuma tsafi a wuri guda wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq da kuma kashe wata rai wacce Allah ta'ala ya haramta a kashe ta sai bisa gaskiya sai bisa wani haƙƙi na shari'a wanda mun karanta a baya ko jinin musulmi baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda nawa guda uku bazawari mazinaci wanda ya taɓa yin aure in yi zina sai wanda ya kashe wata rai shi ma a kashe shi ko sai kuma wanda ya ridda ya bar addininsa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirku billahi sai ce wa sihiru da kuma mene da sihiri sai ce wa qatlun nafsin allati harrama Allah illa bil haqq da kuma kashe dukkanin wata rai wacce Allah ya haramta a kashe ta sai bisa ga gaskiya wa aklu riba da kuma cin riba cin interest an gane wannan wa aklu malil yatim da kuma cin dukiyar maraya cin dukiyar maraya jama'a shi ma ɗaya ne daga cikin ababen da ke halakar da mutum domin duk wanda ya cinye dukiyar maraya jama'a sai ya shiga wuta domin haka Allah ya faɗa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle waɗanda ke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci to waɗannan suna cimma cikkunan su wuta ne kuma da sannu za su shiga wutan sa'ira Allah ta'ala ka kiyashe mu wattawalli yawma zahfi da kuma juya baya a ranar yaƙi mutum ya gudu an zo ga ƙungiyar arna ga ƙungiyar musulmi za a gwabza yaƙi sai mutum ya ji tsoro ya juya baya ya gudu an gane wannan ko duk wanda ya wannan Allah ta'ala ya fushi da shi kuma Allah ya ce makoman sautar jahannama Allah ta'ala ka tsare mu da ainihin wato rawanci wa qadhful muhsanati lil mu'minati ghafilat da kuma yin kazafi ga mace kamammiya mumina wacce ta ce ta gafala gabarin abin da ake jingina mata na zina da an ganta ta wuce ta yi shiganta musamman masha Allah hijabinta haka sa ba cewa kun ganta can matsiya ce can take zuwa wajen wasu suna kwanciya da ita ai su wane ke yin zina da ita wancan kuna ganin ta kamar mutum mai kirki a dinga jifanta da zina jama'a wannan shi ma yana kai mutum zuwa ga wuta domin haka Allah ta'ala ce innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi ad-dunya wal akhirah wa lahum 'adhabun 'adhim lalle waɗanda ke jifan kamammiyan mace mumina wacce take ta gafala gabarin abin da ake jifanta da shi na zina Allah ya ce lu'inu fi dunya wal akhirah an tsine wa masu jifansu da ainihin wato wannan batanci a duniya da lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma a wace rana ne za a yi wannan azaba yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranan da ainihin wato harsunan su za su yi bayani wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafansu bima kanu ya'malun da abin da suke aikata da abin da suke aikatawa yawma idhin yuwaffihim Allah dinahum alhaqa ranan da Allah zai cikanya musu cikakken sakamakon munin ayyukansu wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqul mubin lalle za su sani cewa Allah shine gaskiya kuma shine ainihin wato mai bayyana al'amara Allah ta'ala ka kiyashe mu kenan kaga dukkanin waɗannan ababe jama'a da manzon Allah ya ambata guda bakwai masu girma ne a musulunci kuma kowanne daga cikin su yana yin tasiri wajen halakar da bawa zuwa ga fadawa ainihin wato gwadabe na halaka Allah ta'ala ka kiyashe mu ka tsare mana imani to jama'a kun ji a wannan littafi na ani wato as-saribul battar a fasali na biyar al-faslul khamis wannan malami bayani game da hukumu sihr fil islam menene hukuncin yin tsafi a musulunci sai ya fara kawo maka maganganun malamai jama'a ina fata an gane wannan yace hukumu sahir hukumu sahir fi shari'ati islamiyya hukuncin matsafi me yin tsafi ko boka ko ɗan duba ko ainihin wato ɗaya daga cikin waɗannan al'awwal ya ce na farko ƙawar imamu malik rahimahullahu ta'ala imamu malik ibn anas imamu darul hijira allah ta'ala ya ji kansa ya ce as-sahiru alladhi ya'malu sihra dukkanin matsafin da ke yin aiki ta hanyar yin tsafi walam ya'mal zalika lahu ghayruhu kuma babu waninsa da ya masa irin wannan aikin na sihiri huwa mislu alladhi qala Allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabi to shine irin kwatankwacin wanda Allah ta'ala ya faɗi a cikin littafin sa cewa walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq lallai dukkanin wanda yake yin sihiri yake yin tsafi wanda ya aikata wannan sihirin ya san cewa babu ba shi da wani rabo a ainihin wato gidan lahira fa'ara don haka sai ya nuna cewa fa'ara an yi kutala imam malik ya ce ni a ra'ayina duk wanda aka kama shi yana yin tsafi shine a kashe shi in ji wa in ji imamu malik imamu darul hijira kuma abin da za ka yi mamaki jama'a wannan maganar tana cikin muwabba wannan maganar tana cikin muwabba malik amma ana bin maliku ne kawai a fiƙi ko a sallah da tsarki amma ba a bin maliku wajen aƙidar shi yadda za gane mutanen mu suna so kulle ke kulle sai dai soki bururu a yi wannan a yi ciki a yi waje a yi gaba a yi baya ana dai ta dawar wura a wuri guda jama'a ilimi ba zai yi ka karantar da shi ba sai ka koya bai yi wayo kawai ka zo karanta kanka malanta ka ce ka fara malanta babu kayan aiki shine farko dai baka koyi karatun ba sannan biyu kuma ainihin wato baka da ma kayan aikin baka da tafiyar za ka karanta ne Allah ta'ala ka shiryar da mu Imam Malik ya ce fa'ara an yi kutara ni a ra'ayina ina ganin cewa dukkanin bokan da aka kama yana tsafi a kashe shi an gane idza amala zalika huwa nafsu idan aka kama shi shi da kansa yana yin tsafi an gane wannan ko imama ya ce intaha wannan ainihin wato magana ta kare wannan magana jama'a tana cikin littafin wa malik a labban hadisi na 627 kitabul uqul babu ma jaa fil ghailati was sihr an gane wannan ko ainihin wato babi na goma sha tara shafi na ɗari takwas da ainihin wato saba'in da ɗaya ka duba ƙwaba'a ta ainihin wato abdulbaƙi jama'a ina fata an gane wannan kinan kaga wannan ita ce fatawarwa ne fatawar imamu malik alaihi rahmatullah malik ce asali na biyu قال ابن قدامة المقدسي الإمام ابن قدامة المقدسي ياتي رحمه الله تعالى يتي وحد ساحر القتل hukuncin da ake wa matsafi jama'a shine a kashe shi an gane wannan ko ruya zalika an umara an ruwaito wannan daga wajen umar dan khattabi sahabin annabi muhammad amirul mu'minin wa uthman ibn affan daga uthman dan affana wa ibn umara da kuma abdullahi dan umar wa hafsata da kuma hafsa yar umar matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam وجندب بن عبد الله ده جندب بن عبد الله وجندب بن كعب ده كما جندب بن كعب وقيس بن سعد ده قيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز ده كما عمر الثاني شين عمر بن عبد العزيز وهو قول أبو حنيفة ومالك وأن قلتي مقدر أبو حنيفة ده إمام مالك cewa in an kama mutumin da yake yin tsafi yana kokarin bata tsakanin al'umma to wannan hukuncin shine a kashe shi الثالث مجانا تأوك قال القرطبي رحمه الله أبو عبد الله القرطبي ألا مدوك كنسركي يقافر تامش شما يتي اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمي فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب إمام القرطبي يتشوى ما لم ينفجوا سنة ساقاني game da hukuncin mutum musulmi wanda aka same shi yana yin tsafi da kuma hukuncin wanda aka kama kafiri ne na amana amma yana yin tsafi fa zahaba malikun imam malik ya tafi akan cewa ila annal muslima cewa lalle shi musulmi idza sahara bi nafsihi idan shi da kansa ne yayi tsafi yakunu kufran to wannan tsafin da ya yami da shi kafiri yuqtalu wa la yustatabu za a kashe shi ne kai tsaye jama'a ba za ma a nemi cewa ya tube ya daina ba wannan shine hukuncin da shari'a ta ainihin wato yi wala tuqbalu wala tuqbalu tawbatuhu ba za a karbi tubansa ba li'annahu amrun yasta yastasirru bihi kazindiq wazani ce domin wannan wani al'amari ne wanda yake ɓoyewa a zuciya in ya ce ya tuba a baki kuna da yakin ya tuba a zuci yace to wannan kaman al'amarin munafiki ne dama munafirci a ina yake a zuci yake yace kaman zindiki ne wanda yake da munafirci yana bayyana musulunci a fili amma yana ɓoye kafirci a zuciyarsa wazzani da kuma wanda yake ainihin wato mazinaci ko da ya ce maka ya daina abin a ina yake a zuci yake in zuciyar bata ji ta cewa ta daina ta tuba ba shikenan zai ci gaba da yin kayan shi ko ka sani ko baka sani ba wali anna Allah ta'ala samma sihra kufran kuma saboda Allah madaukakin sarki ya ambaci sihiri da tsafi da sunan cewa kafirci bi qawlihi da fadin sa cewa wa ma yu'allimani bihi wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wa huwa qawlu Ahmad bin Hanbal wannan kuma ita ce fatawar Ahmad dan Hanbali وأبي ثور دا أبو, دا أبو ثور وإسحاق دا إسحاق بن راوية والشافعي دا إمام الشافعي وأبي حنيفة دا مغانكم إمام أبو حنيفة جماعنا فتان قانا وانا waɗannan gabaɗaya jama'a sun tabbata daga wajen waɗannan malamai gabaɗaya ala immatul arba'a malik imam shafi'i imam abu hanifa imam ahmad gabaɗaya sun tafi wannan shine hukuncin da suka yi cewa dukkanin boka jama'a kafiri kuma in an kama shi za a kai shi wajen hukuma da hukunta shi hukunci shi kuma jama'a shine a kashe shi domin su ke kawo barna jama'a cikin al'umma sun fi kowa kawo barna a cikin al'umma an gane wannan ko rayuwarsu is meaningless ba ta da amfani a cikin al'umma saboda suna gurɓata wa al'umma yanayi Allah ta'ala ka shiryar da mu وقال ابن المنذر الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى شما يافت إذا أقر الرجل بأنه سهر بكلام يكون كفرا إذا متن ده كان سيتي للي شيء إن مصافيني يا يسافي دباكين سيفت تشوى يا يسافي تو wannan maganar da yayi ya zanto cewa ya kafirta wajaba qatluhu in lam yatub ibn al-mundhir yace to wannan maganar da yayi in bai tuba ba to za a kashe shi وكذلك هكذا كما لو ثبت لو ثبتت به عليه بنية إذن دا تتبت أكون والنباو الله بينة دوت أينهم هجة قرارا شوائنا ثافي ووصفت بينة كلاما يكون كفرا كما يبين قرر شوى والنمتم ينا إرم وأن أبوه نثافي تو والنمتم يا كافر تباشوا بأدين المسلمين جماعنا فتعنقان والنمتم yawwa to kun ga wanda gaskin maganan ainihin wato al-Imam Ibn al-Munzir kenan rahimahullahu ta'ala al-Imam sai magana ta biyar magana al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala maganan al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir ad-Dimashqi Allah ya ji kansa yace wa qad istadalla bi qawlihi ta'ala an kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki cewa walau annahum amanu wattaqaw da a ce sun yi imani wattaqau kuma suka tsare dokokin Allah sai ma ce man zahaba ila takfiri sahir kama huwa kama huwa riwayatun an al-imam Ahmad bin Hanbal wa qa'ifatun min as-salaf sun faɗi wannan waɗanda suka tafi zuwa ga hukuncin kafirta wanda ya tsafi kamar irin su Imam Ahmad aka rawaito daga gare shi da kuma wasu daga cikin magabata na kwarai وقيل وسمع لمن سكتشي بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه وسمع لمن سكتشي آه بي كافرت با أما دي ذا كشيش تو دمي ذا كشيش بي كافرت با إنا فتا أيانا وانا إيه لما رواه الشافعي وأحمد قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة عمر بن الخطاب يربط وثيقة يتورى ودكا من قمنونس قمنونسا cewa duk lokacin da aka kama wani matsafi ko wata matsafiya mace to a kashe su ina fata an gane wannan qala bujalati shi kuma bujalati ibn abda yake cewa faqatalna thalatha sawahir mun ko mun kama matsafa guda uku mun kashe su da hukuncin wa da hukuncin sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malai ce wa qad akhrajahu al-bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya fitar da wannan magana a cikin sahihin littafin sa jama'a ina fata an gane wannan qala yace wa hakaza sahha an anna hafsata umm al-mu'minina saharat hajariyatun laha kuma an ruwaito cewa akwai wata daga cikin kuyanga ta ainihin wato matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ta yi ta kulla ma matar manzon Allah sihiri fa amarat biha fa qutilat sai ta sa aka kashe ta ke dan hukuncin boka menene kisa ne a shari'ar musulunci kamar yadda malamai suka faɗa ba in ji ni ba in ji malamai ko yau dan duk ba magana ta ci duk maganin malamai jama'an gane wannan ko mala yace qala imam ahmad imam ahmad bin hanbal ya faɗi cewa sahha an thalathati min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qatl sahib ya inganta daga mutum uku daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ba da fatawan cewa duk lokacin da aka samu wani matsafi yana tsafi to a kashe shi an gane wannan ko qala al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala وعند مالك لأن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ألا يجي كان سيجي akwai riwaya da aka kawo daga wurin Imam Malik cewa hukuncin wanda aka kama shi yana yin tsafi ana masa hukuncin zindiki ne hukuncin wanda ya koyi kafirci a zuci yake bayyana musulunci a fili fala tuqbalu tawbatuhu ba a karban tubansa wa yuqtalu haddan kuma za a kashe shi a matsayin haddi idza turifa annahu qatala bi sahrihi fayuqtalu bihi in aka san cewa yana ainihin kisa da wannan tsafin da yake yi sai ma sai a kashe shi wannan magana tana cikin littafin Fathul Bari jama'a ina fata an gane Allah ta'ala ka tsare mana imani to jama'a kun ji maganganun malamai da ainihin wato suka yi game da wannan an gane wannan ko to wannan zai bayyana maka cewa ashe gaba ɗaya malamai kusan a ce ijima'i ne a wurin malamai cewa abin sihiri tsafi kafirci kuma cewa hukuncin dukkanin wanda ya tsafi menene shine a kashe shi za ka shi ne ta hanyar fasasi saboda wannan mugunyar aiki da yake aikatawa jama'a ina fata an gane wannan kuma jama'a kamar yadda muka yi bayani a baya bai halatta a warware tsafi da tsafi ba an gane wannan ko bai halatta a waiware tsafi misali an yi wani tsafi an fahimcewa akwai alamomin tsafi a gare da shi sai a ce to kuma bari a je wajen wani boka shi ma kuma ya warware wannan tsafi to da wanda ya je aka yi da wanda aka yi waɗin gaba ɗaya jama'a an yi an yi zabargade an gane an san zabargade a wasu ko to an yi zabargade gaba ɗaya a garin nemo kiba an nemo rama ko a garin ne a garin gyaran gira an rasa ido Allah ta'ala ka tsare mana imani abin da ya halatta jama'a shine a ainihin wato yi wani aiki shine irin na shari'ar musulunci wajen bata wannan sihirin wanda za mu zo bayyana insha Allah ta'ala ko da ba a wannan darasin ba domin ina ganin zai yi kyau mu karanta littafin addu'a min kitabi wa sunna wal ilaj bir ruqa wannan zai karanta littafi ne wanda zai karantar da mu yadda za mu yi mu'amala da marasa lafiya kana da mara lafiya a gida yaya za ka yi kai masa magani ta hanyar yi masa addu'o'i da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane wannan ko ta hanyar alqur'ani da sunna ingantacciya dukkan wannan jama'a abubuwa ne masu sauki amma saboda al'umma ba ta karatu sai ka tada cewa ana samun matsaloli akan irin wannan yawanci ba a iya ba an gane ko Allah ta'ala ka shirya da mu da haka jama'a musan wannan cewa gaskiya annushratu shine warware sihiri ta hanyar sihiri wannan bai halatta ba an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu lokaci ba zai ba mu dama bane a ce duk mun karanta waɗannan abubuwan jama'a amma akwai abubuwan da ke bukatan jama'a mutane su san su su kuma ainihin wato san menene ainihin wato al'amarin su Allah ta'ala ka shirye da mu kamar yadda ne ce jiya insha Allah ta'ala za mu ɗanyi bayani a takaicen takaitawa game da ainihin wato nau'o'in sihiri da ainihin wato ake wa mutane daga cikin nau'o'in sihiri jama'a akwai sihirin da ake kira sihiru tafriq sihiru at-tafriq shine sihirin da ake yi domin a raba tsakanin miji da mata an gane ko a raba tsakanin ɗa da uwa ko a raba tsakanin abokanan sana'a guda biyu ko a raba tsakanin aboki da aboki ko a raba tsakanin mutum da matansa wanda kuma wannan shine abin da ya fi yawa a cikin al'umma ko wani yana neman budurwa saboda suna nema wannan sai ce wallahi na ga da za ta aure ko kuma wallahi ai ba za ta samun zaman lafiya a wannan auren ba dole sai ya sake ta wancan ya ji ya aure ta wani abu ne jama'a wanda ke common a cikin al'ummar mu yau da muke rayu jama'a ina fata an gane wannan alamomin da za a gane cewa an yi wa mutum irin wannan zafin jama'a shine abu na farko shine akwai juyawan yanayi a lokaci guda daga so zuwa ki ko daga ki zuwa so an gane wannan ko lokaci guda kawai ka ji kaƙi jinin wane ba ka ma san shi za ka da cewa mata tana zama da mijinta tsawon shekaru amma ba ta san miji saboda akwai irin wannan sihirin tare da ita mai yiwuwa kila wani shaidanin aljani ne wanda ya shiga jikinta jinnul ashik jinnu wanda yake auren mace yake zuwa yake saduwa da ita a cikin bacci shi zai kulla mata wannan sihirin don haka za a wayi gari ba ta ƙaunar mijinta ba ta san shi in ma ya zo kusa da ita takan ji ainihin wato rashin jin daɗi ko kwanciyar aure da ake samu ana hayayyafa ɗin za ka tadda a cikin wahala take yin shi ba ta jin daɗin saduwa wata tun daga ranar da ta yi aure sha'awanta zai ɗauke gaba ɗaya ya zo ta san daɗin namiji ba saduwan kawai tana yin shi ne domin dole ko da zarar mijin ya yi sallama a gida ta ji gabanta yana yawan faɗi duk alamomi ne jama'a yana daga cikin alamomin irin wani sihirin jama'a mace ta rika yawan yin mafarkai ita irin mafarkin namijin dare ko wani namiji yana zuwa mata tsirara ko tana mafarkin jayiri tana haihuwa ina fata an gane wannan ko ta ji cewa ba ta ƙaunar mijinta ba ta san shi gashi dai in ya fita gida tana jin cewa tana son mijinta amma da zaran ya dawo gida sai a samu matsala daga cikin alamomin jama'a sannan akwai ainihin wato yawan faduwan gaba zuciya mu ta rika bugawa wani lokaci ko da ya ji wani abu ya tsorata ya tsorata lokaci guda abu dan kaɗan na faruwa sai ga ya firgici lokaci guda to akwai alamomin cewa wannan akwai sihiri a tare da shi ko akwai sihiri a tare da ita irin sihir tafrik jama'a an gane wannan ko sannan kuma daga ciki akwai yawan shakka tsakankanin miji da mata miji ya rika zargin mata mata ta rika zargin miji idan shaidanin da yake tare da mace a irin wannan yanayin matsiyacin ne sosai to zai rika ɗauke wa zai rika sata wa mijin kuɗi mijin zai je ya aje kuɗi ya yi ɓoyo shi kuma sai ya je ya sace kuɗin mijin ya zo kana ganin zai da cewa ba ta ɗauka ba ya ce matsiyaciya ai dama na faɗa sai da fa ne ya ɓoyo duk ɓoyon da na yi shege mata da sai ta gano inda na ɓoye ta ɗauki ita kuma ko da an zo ana ana ce wallahi tallahi bata dauka ba sai ta rantsuwa shi kuma ya kiyarda shi ya kiya saboda yana ganin cewa ba wanda ke zama a ɗakin sai ita amma kuma jama'a a zancen gaskiya shine shedanu na irin wannan aiki za su yi sace wannan kuɗin saboda su haɗa husuma tsakanin miji da mata don wanda ya fi kowa aikin iskanci a cikin shedanu shine wanda shedan idan ya ɗaura ainihin wato karagansa a saman ruwa wanda ya raba tsakanin miji da mata aka samu saki shi ne wanda ake ɗaura masa kan sarauta a wannan rana an gane wannan ko sannan yana daga cikin alamomi na cewa akwai irin wannan sihirin jama'a a tare da mata tsakanin miji da mata shine rashin ba mata uzuri duk abin da mace ta maka tana maka a wani abu ɗan ƙanƙani wanda bai kamata ma a ɗaga murya akai ba sai ga mutum ya fara masifa da bala'i ni za a rashin mutunci kaza kaza kaza wallahi ba zai yiwu ba ya ta bala'i akan wani abu dan kankani ya kasa ba matar uzuri akwai alamun cewa akwai sihiri shi ma tare da shi ina fata an gane sannan abu na hudu girmama abin da ke kawo saɓani duk abin da ya yi saɓani ɗan kaɗan sai mutum ya kambama shi haba ba ka ganin kaza ne kaza kai kana ganin to menene ne a cikin kaza ai kaza kan faru ma a warware ba wani matsala amma shi sai ya dinga kambama wannan abu jama'a ina fata an gane wannan na daga cikin alamu shine canza fuska ita mace ta ga mijinta yana mata muni ko kuma shi miji ya ga matan tana masa muni dukan wannan na faruwa ɗayan biyu imma dai ya zama duka a lokaci guda shi miji yana ganin matan tana masa muni matan ma tana ganin miji yana mata muni sai ta ga ba ta ƙaunar shi gaba ɗaya ba ta son ganin shi ba jama'a an gane wannan ko dukkanin waɗannan gaba ɗayansu alamomi ne an gane wannan ko yawwa domin miji zai ga matan shi ta zama wata mummuna ko da ta fi kowace mace kyau an gane wannan ko to hakikan yadda abin ke faruwa jama'a shi wannan shedanin wanda yake ya kulla wannan sihirin jama'a shine yake juya wannan kamanni na fuskokin nasu gaba daya suke ganin juna da wannan ainihin wato muni an gane wannan ko yau sannan kuma na daga cikin alamun wannan sihirin shine duk abin da mata ta yi ta yi wa miji miji baya gani duk wani abu da kyautatawa da za ka shi ba zai gani ba zai ji kawai shi ba taimai ba wallahi ina sannan na biyu kuma duk kyautata wanda miji yake wa mata za ga bata gani ko da ya fi kowa kyautata mata da an zo maka ce da ranar kyale shi matsayaci me yake min cece Allah ya baki gida ga kaza yana miki ga kaza yana miki mu ba ma samun ma kaza kina samun kaza amma ba ki gode ba yace wallahi ni baya mu komai haka nan kwanta to ya daga cikin alamu da ake gane cewa mace tana tare da irin wannan ainihin wato sihiri na ni wato at-tafriq ko kuma shi kansa miji jama'a an gane wannan ko sannan yana daga cikin alamu zaka ga cewa miji baya son komawa gida in ya fita tun safe ba zai dawo sai tun cikin dare yana dawa kuma sai ya rabe ya dan kwanta a gefe Allah Allah yake safiya ta yi kawai burin shi da ya fita gidan saboda gidan baya masa daɗin zama ina fata an gane wannan jama'a ya daga cikin alamu na cewa akwai sihirin at-tafriq a tare da mutum kamar yadda malamai suka ainihin wato rubuta ina fata an gane ko kuma ɗaya ya zanto cewa shi baya son ganin ɗaya ba su isa su zauna a ɗaki miji da mata haka a hira ba ba hira da an zo an gaisa da safe ina kwana in ma ya yiwu kenan kawai in dai zai fita sai dai wata ga kudin shi fare nan kawai sai ya sama abin shi ba ruwan shi da abin da kasancewa a gidan ba zai taba zama da ita a tattauna irin zaman miji da mata a tattauna wata matsala ba ko a yi raha tsakanin juna a ɗaya juna kewa za ka tada duk babu irin wannan wanda mafi yawa daga cikin al'ummar da muke rayuwa za ka tada cewa akwai irin waɗannan mafi yawan gidaje ko babu Allah ka shirya da mu to jama'a kun ji da haka irin wannan za ka ga miji baya son zama ko kuma da ya shigo gidan sai jiran shi ya bashi sai ya ji kawai zuciyar shi tana da tana ta kuntata har sai ya bi gidan aka shi zai kwanta an gane wannan jama'a wannan yana daga cikin alamu da ake gane ainihin wato mutum yana tare da irin wannan matsala an gane wannan ko to akwai matakai da ake bi jama'a wajen ainihin wato irin waɗannan al'amura kuma duk wanda aka kawo maka irin wannan matsalar to akwai tambayoyi da ake son kai ka yi wa mara lafiya saboda ka sami yaƙinin cewa akwai waɗannan alamun ko babu an gane wannan ko dole misali in mace ta zo wajenka sai ka tambaye ta kina ganin mijinki yana miki muni wani lokaci ko ko in ya shigo gida kina jin gabanki yana yawan faɗi ko hankalinki ya tashi an gane wannan ko shin a tambaye mijin kana jin daɗi idan ka fita waje amma ka dawo gida ka rika jin haushi ko kana jin kunci ko wani abu an gane wannan ko shin akwai rashin jin daɗi wajen saduwa imma dai mata ya zanto akan dole ake saduwa ko shi namiji ya zanto kaman kawai akan dole yake saduwa da mata tashi an gane wannan ko akwai tambayoyi da yawa wanda za ka yi wannan tambayoyin shi yasa ka gane cewa a ina matsalar take jama'a an gane wannan ko to jama'a hanyoyin da ake bi shine na farko dai shine ruqya irin ta shari'a musulunci an gane wannan ko za a sanya ainihin wato mutum akan tsari irin na karanta alqur'ani mai kina ko a karanta masa sannan duk wani abu na sabon Allah a cire shi a gidan waɗannan hotuna da ake mummannawa a falo da cikin ɗakuna yawan sa kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe yawan sauraron kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe dukkanin waɗannan abubuwa jama'a ne ke abubuwa ne ke jawo mutane musiba amma ba sani ba an gane wannan ko jama'a wannan kenan sannan kuma ya zamto kullum mace ko miji ya dimanci yin azkar suna nan a cikin musulmi a riƙa yawan yin azkar azkar sabah wal masa' akwai zikirori waɗanda muka karanta muka ce suna ba da kariya game da abin da ya shafi shaidanu kai tsaye an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ka datar da mu sannan jama'a yayin da ainihin wato za a yi wa mace magani ko ruqya ko wani abu ana son mace ta kasance a cikin hijabi full full hijabi ta yi alola ta sa hijabin ta dogo da sun yi sitaranta gaba ɗaya a jikinta an gane wannan har safin kafa ta sa sana fare mata ba a san kuma a zo ana karatu kuma zanto akwai wani daga cikin bangarorin jikinta a waje wannan shi ma haramun ne wannan kuma ya danganci shi ne magani in ya san yanayin yadda yake ta'amuli da marasa lafiya to za ga yana yana bin komai akan tsari Allah ta'ala ka datar da to akwai ayoyi na Qur'ani mai girma da yawa da ake karanta wanda lokaci ba zai ba mu gwada mun shi zamu danyi ainihin wato kanin labaru kawai zamu ba zai ma yi a ce mun yi duka ba illa iyaka in akwai bukatuwa zuwa ga hakan ainihin wato ba matsala darasi mai zuwa ma iya tarhisin gaba ɗaya waɗannan abubuwan mu ɗan yi bayanin sa a takaice yadda ainihin wato al'umma za su ƙaru da irin waɗannan al'amura Allah ta'ala ka shirya ce abu na biyu jama'a shine akwai akwai sihirin da ake kira sihirun takhyil shine sihirin rufa'ido akan sami irin wannan da yawa yakan faru da wasu daga cikin marasa lafiya an gane wannan ko jama'a akan sami irin wannan kan faru da yawa daga cikin marasa lafiya su sami irin waɗannan matsaloli to shi ma akwai yadda ake ganewa da yadda ake magance shi akwai sihiri na almahabba shine attiwala da muke magana a baya sihirin da zai sa miji ya so mata ko mata ta so miji ko kuma ita mata ta mallake mijinta an gane wannan ko yawwa daga cikin irin waɗannan alamomin shine miji ya rika san matan shi irin san da ya wuce ya wuce ya wuce al'ada irin san da yake mata aga ya ƙara ninkin ba ninkin ne yake san ta an gane wannan ko jama'a sannan kuma a ga mutum yana yawan son yi jima'i ya daga cikin alamomin haka fiye da yadda ya saba yi yau da gobe a ga yana yawan son yin jima'i yau da gobe daga cikin alamomin rashin yin haƙuri game da matar shi ko ɗan yaya wani abu ya faru da matar shi ko fada aka yi da ita ko saɓani ya ka samu da ita sai zuwa ta bala'i ko da ko ita ce ba ta da gaskiya ba zai faɗa mata gaskiya ba ina fata an gane wannan jama'a sannan kuma daga ciki da zarar ya ga matar shi zai ji gaban shi ya fadi yana haɗa ido da matan ko ya ji murya ta sai ji gaban shi ya fadi don haka in ya zo sai a yadda ta yi da shi ina son a yi kaza sai ce mata to sai je kamar kare da uban gidansa haka ne zai yi mata saboda an kulle sai bi jama'a an gane ko sannan daga cikin alamomin shi ne jama'a ya riƙa yi mata biyayya makauniyan biyayya duk abin da ta sa shi zai yi zo ka mun wanki zo ka wanke min kaza sai yayi zo ka share min gidan nan sai yayi zo ka yi kaza sai yayi sai ka ga mutum a imauce rayuwar shi gaba ɗaya ta canza tana cikin kunci wanda jama'a irin wannan abubuwan mun ga misalai da yawa an gane wannan ko jama'a to irin wannan yawanci zaka tada cewa abin da ke kawo irin wannan shine yawan samun saɓani tsakanin miji da mata idan ana yawan samun saɓani miji ya yawa mace wani abu da ya bata mata rai wanda saɓani wani abu ne dama tabbatacce a cikin aure ko ya sani ko to amma sai ta je wajen wani matsafi ko wajen wani boka ta ce tana son kawai gaskiya duk abin da ta ce mai kawai yayi yayi haka ke so a mai shikenan an gama je ki kawo bakin bunsuru in ko je ki kawo kaza ne wake wake ko je a kawo bakar kaza da kaza da kaza kaji an fara wasu kulli ana cewa a kawo kaza da kaza wasu ababe jama'a wanda hankali ba zai taba daukar irin waɗannan abubuwan ba jama'a an gane wannan ko to haka za a zo a yi a ƙulla wannan sihirin sannan kuma kaga abin ya zo ya faru da yawan lokaci kuma lokaci shi miji shi ke jan ake mishi irin wannan me dalili saboda yana yawan zaluntar matar da zarar wata muguwa ta zo ta bata shawara kuma game da ainihin wato cewa ta je ta wannan tsafin sai ta je ta yi ta kuma saboda ita a wurin ta wai wannan mafita take nema wa kanta an gane wannan jama'a Allah ta'ala ka shirye da mu to jama'a kun ji to shi ma wannan akwai ainihin wato hanyoyin da ake bi jama'a wajen ainihin wato kare irin wannan sihiri da irin waɗannan al'amura wanda insha Allah ta'ala wata rana yawun min ayyam za a zo a yi bayani dalla dalla game da wannan insha Allah ta'ala an gane wannan ko jama'a yawwa sannan akwai kuma sihirin hauka sihirin hauka shi ma sananne ne wanda za ga cewa an yi mutum ainihin wato sihiri na hauka cewa amma wani ba hauka ba ce tibiran wanda za ka ga cewa kawai yana irin hauka da fuske-fuske yana zuwa bora a amma dai da ka gan shi ka san mahaukaci ne dan da kun fara magana minti ɗaya sai ga ya saki layi haka ne ku minti ɗaya minti sai ga ya saki layi sai ga ya saki layi a cikin zancen da ake yi yana daga cikin alamomi sannan za ga mutum baya zama wuri ɗaya da ya zauna a nan sai ce kai bari ya je wuri kaza sai ya je can bin maka bari ya je wuri kaza sai ga ya ƙara dawowa ko ya tafi wani wurin an gane wannan ko sannan kuma yana daga cikin ainihin wato alamun irin wannan ga mutum idanun suna yawan canzawa su yi jajawur haka kawai shi kadai ga idan shi ya yi jajawur an gane wannan ko idan ya canza launi ko ka gan shi ya zo ne ya ta sake-sake shi kadai ga yana cije-cije haka mutum shi kadai ba wanda ya kula shi ba ya mara komi ba ka gaishe yana fasge-fasge to alamomi ne cewa wannan akwai sihirin hauka a tare da shi akwai kuma alamomin hauka tare da shi jama'a ina fata an gane wannan sannan kuma da yin shirme a cikin magana wancan kuna magana mai ɗan hankali hankali ke da ana ɗan magana a shi dai sai kai ɗan sakin layi amma wani kuma kawai sai ka ya faru wata sharɓaruwa in ya zo ya mako wata magana sai ka ji kai ya dai wannan lafiya ko lissafin ya tashi ne amma kuma gashi ana ganin kamar mai lafiya ne to akwai alamu jama'a irin na wannan ainihin wato sihirin jama'a an gane wannan ko yawwa ko ka ga mutum a cikin wani irin yanayi mai tsanani za ga fuskan shi ya kama hanya kawai kamar zai tafi wani wuri amma shi ma bai sai ina za shi ba wane na za ka shuru za ka je wajen wane shuru ina za ka shuru to akwai alamun ainihin wato sihirin ainihin wato junun a tare da shi imma dai ya zamto wani ne ya je wajen boka aka mai sihirin imma dai kawai to shaidanin aljani ne ya shiga jikinsa ko wata shaidanin aljana ta auri namiji akan sami irin wannan to da yawan lokaci idan ya yi ƙoƙarin rabuwa da ita takan sami shi irin wannan sihirin hauka ina fata an gane wannan jama'a akan sami irin wannan da yawa ko idan ta auri namiji sai gaggaban mutum ya kankance ya koma ɗan kankani kuma duk lokacin da zai saduwa da matan shi zai ji ba shi da ƙarfi a jikin shi duk akwai alamomin irin waɗannan sanannun abubuwa ne a cikin al'umma gashi nan malamai sun dawwana ma'ana sun rubuta a cikin littafai da hanyoyin da ake bi insha Allah ta'ala wajen ba da magunguna da tsayuwa da yin azkar da karantawa mutum alqur'ani mai girma wajen warware wannan al'amari Allah ta'ala ka shirye da jama'a ya hakuri muna roƙon Allah ta'ala ya sa abinda muka karanta daidai ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wato mun alkhairi Allah ka biya mana duk dai wannan dan ƙarin bayani ne dangane da abin da ya shafi wannan babin na ainihin wato annaqidu na nawa ne ma arrabi ko shine asihir Allah ta'ala ka datar da mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mu gabarin aikata aiki irin na tsafi da kuma sihiri Allah ta'ala muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon minta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh